Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ne sauraro. A yau Lahadi sha hudu ga watan shida miladiya dubu biyu da tara wanda ya yi da sha tara ga watan Jimada Sani jira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin. Yau ƙarƙashin jagorancin Maulamu Shehu Salawuddin Niyas kamar yadda aka saba za mu ci gaba da karatun diwani wanda halin shehu mansur ke gabatar mana a karmakon Allah da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإكثار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اجري لنا بهذا المحضر فساده بنظرة ذات لنا جزاء الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لقد فالي من نجرها ما دفعه حرمني لم الدموع صافه والله لا اله الا الله تكتات بدي بإشق ومدمع تنازاه يكن فداك الجوانه والله لا إله سمعت إلهي يزنيت بهبه الله لا إله إلا الله فمنه بدا للعالمين المصالح الله لا إله إلا الله فلوجوده مفتاحا تفتلا حياتي نوبها وموتي صالح لك الحمد كل الحمد شكرا وسليا على من لأليه تجيب المدائه لك الحمد يا مولاي حقا وسليا عليه مدى الأيام ما لا نائه الله لا إله إلا الله
godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarar da yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wata'ala sun jalala da isra suna roƙon Allah ya ƙara wa ciwon lafiya sun kwana biyu da jin daɗi akwai zazzabi mai nauyi da ya rubuce shi suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke masa ya dauke wa dukkan yan uwa baki daya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bismillahir rahmanir rahim harful hai harful haji sayu
wannan mutum Ibrahim ya ce wato wani irin kamshi ne dukan hanci min nashri amada daga kamshin jikin annabi Ahmadu laqad bahali hakika ya tafi hanci na laqad fahadi hakika ya tafi hanci na ke fa'ihu wato wani irin kamshi ne bugun hanci in na ce Ahmada daga kamshin jikin annabi Ahmadu laqad fahadi hakika ya tafi hanci na adlumu sawatim Ibrahim ya ce adduniya mustawajo hawaye ne tsananin kwarara ramani naumi ya na mini bacci na tun da na ji ƙarfin annabi Ahmadu ban ƙara yin bacci ba. To ya san yaushe fara jin ƙamfi. A ga shi dama ba ma maganar bacci. Shi ne addu'a ustawadu hawaye mai tsananin kwarara ta harrama ni nauni ya haramta mini bacci na. Shi manzo Allah daiman cikin ƙamshi yake. Kaulan Mushi Ibrahim ya gaya mana cewa annabi baya bai da zabi tsakaninsa da Allah. duk yanda Allah ya masa yayi daidai in abinci ne duk daɗin sa shi yace annabi zai ci walam yatawarra an halali in an kawo abinci an sa naman zabo ko naman talotalo ko naman kaji annabi zai ci kai wannan irin abincin sarakuna bane a zai ci in dai halal ne sannan kuma abinci duk yanda ya kai ko da dambo ne ko fate ne annabi zai sa hannu yanda zai ci wannan kajin haka zai sha wannan fatar ba zai ce a kaza wannan kantaccen abinci ba kuma annabi shi wace in ka kawo mai hadiyar kafar kaza sai yayi sati yana ma godiya saboda karamci har sai abokanka sun dauka ma kamar ta kawo wani kamar rago ka kawo ko ka kawo mota ko wani abu za a yi ta cewa abin nan da ka kawo fa jiya ba ina ta jin daɗi Allah ya albarka har sai abokanka sun ce wai me ka kawo annabi ne to Allah kafar kaza ba na kawo mai ta ake ma wannan godiyar haƙi to sallallahu alaihi wasallam shi sai da zabi tsakaninsa da Allah to haka kuma riga riga annabi yana sa duk tsadar riga annabi zai sa haka kuma duk kaskancin riga wani lokaci annabi zai sa riga duk cikin ta fati to amma shi yake amma ba akwai sharadi duk inda riga ta kai da kaskanci sai ka ji kamshi na tashi daga jikin annabi ba za ka taɓa ganin annabi ya gitta baka ji kamshi ba har ma zaɓe suna cewa kana la ya takammasu bi kamisin aw ya talabbasu bi libasin illa wa tajidu riha tibi yafuhu min jasadi annabi bai taɓa sa riga ba ko kuma ya sa wata tufa ne daga cikin tufafi sai face ka ji kamshin turare yana bugawa daga jikinsa Anas dan Malik ya ce kunna na arifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza aqbala bi ibi rihihi wai muna ganin annabi ya taho aka ce ayo kuke ganewa ce ai kamshinsa daban ne kuma in annabi ya ba hanya muna ganewa to da ka biyo hanyar zaka dinga jin kamshinsa to ko da ka daimin manzo Allah cikin kamshi ke shine shi yake kazalika fil malbusi wa tibu fa'il haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wurin tufafi sai da zabi amma duk yanda riga ta kai zaka ji kamshi daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ta addu'u sawaju hawaye ne tsananin kwarara faharrama ni nauni ya haramta ni da bacci na shehu da'imin mai yawan zuban hawaye saboda al'ada ce ta soyayya ka'idan masoyi ne idan sa be be be yin shiru da'imin sai kaga hawaye na zuba yana faɗi cikin sairul qalbi yana cewa alayka salatullah thumma salamuhu fi dai jori ashdu sam'u aini tarakaraka yana cewa idza nazaruna hawi ukaffihu admu'i wa in gafalu arsaltu dam'iya mutlaqa fa qaidun wa idlaqun lidum ikilahuma wa zalika halul hubbi hina taharraqa fanaru shtiyaqi waqidun wa mudni i wa hawil idfal jam'i istara muhrika wai idan almajirai na suka kalle ni ko yayana ko yan jikoki na yan sun zo gabana sai in ta murmushi in ta murmushi da na ga sun dan sun tuya sai in saki hawayen sai ita kamar ruwan sama sai in zuba da sun ɗago sai in sha murmushi in sha rawa ba wanda zai gane me ba da'ima ina cikin kuka tsakanina da annabi sai ya ce da zuban hawaye na da kanewar hawaye na baki daya wato suna nuna halin da nake ciki a cikin soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hawaye na yana kokari ya kashe ainihin wutar da take damuna a cikin zuciya ta kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ko ta riga ta kona ainihin zuciyata
taqatta akhbadi sai ce hantata tana yayyankewa bi iskin saboda tsananin kauna wa matma'in da kwaɗayin saduwa da zatin annabi soyayya hawa hawa ce kwaɗayi haramun ne amma a cikin soyayya kwaɗayi halal ne kwaɗayin saduwa da annabi halal ne to shine wa madma'in da kwaɗayin saduwa jasun
wato yanke ƙauna tanazahu yana yin jayayya da kuma wato ƙaunar za a sadu wata zuciya tana ba za a sadu ba wata zuciya tana za a sadu to wannan sai janyo wa taqal jawanib sai haƙarƙari na yi kunci wato zuciya ta sai ta ɗau zafi wata zuciyar na cewa za a sadu wata zuciya tana cewa ba za a sadu ba fa za a kaltawa ne shikenan sai haƙarƙari na sai yi kunci mun taɓa karanta cewa ishku yana daga cikin asma'ul mahabbati soyayya tana da sunaye da yawa akwai almahabbatu akwai algaramu akwai attatayyum akwai a akwai alwalahu akwai asbabatu sannan akwai ashauku akwai al'ishku akwai adda'ul mukhamir sannan akwai algamaratu akwai asadamu to anan duk cikin sunayen soyayya da ake faɗi babu soyayya ta bala'i kamar ishku saboda ita ba ta bari a zauna lafiya ita tana sa mutum ya zama kamar mai ɗan kankare ka san wanda ya ji kamu da ɗan kankare to har a gaban 'ya'yansa ma sai ya iyo to haka san annabi in ya kai isku ba maganan yara ko almajirai ko sai ka ga mutum ya tashi kawai yana zabgarawa kawai ka rasa ah wannan lafiya gashi babba ko ka ji yayi iyo ko ka ji yayi jikiri da karfi ko ka ga yayi wani abu haka wanda bai sani ba sai yi dariya ko kuma yi zaki ko yi wani abu bai san wani hali ake ciki ba to isku haka yake saboda shi wato iko yana ɗauke da shi ake kira farkul hubbi tsananin soyayya suna cewa al-ishku ajabul muhibbu bil mahbubi wato ma'anan ishku masoyi idan da yawan mamakin abin da yake so ya ta ta'ajibi kamar yadda yake shehu yake cikin sha'anin annabi da'iman shehu yana ta'ajibi a cikin sha'anin annabi da'iman wato shi ne mutum ya zama mai kamewa wani lokaci wani lokaci kuma mutum ya zama mara natsuwa wata rana ya haƙuri wata rana ya kasa haƙuri to idan ishku ya zo abin da ke janyowa ke yana kawo al'ifat wal hujur kamewa da fajirci saboda dalili ma'abocin ishku a koda yaushe cikin tattanzawa yake an jima ka ganshi yana dariya an jima ka ganshi yana kuka an jima ka ganshi a tsaye an jima ka ganshi a zaune haka zaka gani sai da wani hali takamaimai da za a same shi shine wani mawaki ke cewa wata rana wata soyayya ta haɗa shi da yan budurwar shi ana ta zagin shine yake wani baiti yake cewa wai wa ma za a salwa shuna an ya tahaddasu siwa an ya kulu innani laki ashiku na'am sadiqal washuna anti habibatun ilayya wa illam tasku minkil kalaiku wai me ya rage ai ni ba na jin tsoro bare in ji kunya ba abin da magulmata na suka da shi illa su ta ba da labari wai ni din nan ina tsananin kaunaki sunan ya ce ina son ki ko ina kaunaki me zai dame ni yace na'am sadaqal washim hakika magulmata sun yi gaskiya an ta habibatun aiki a basto shi kuma ba san ki bane da sai sun so ki an ta hadiratun ilayya sai abin so ce gare ni wa in lam tafsu minkum kalaibu ko da ko alkhalaiq halitta Allah lam tafsu bis tsarkake kauna minki a wurin ki ba ni na tsarkake kauna gare ki to da shi da abin da sai ke ga Allah ko da halitta Allah bu san ka ya rasulullah to ai ni na san to da ka kai abin so ne gare ni saboda Allah ya sanar da ni waye kai kuma ishku din nan Allah tabaraka ta'ala yana faɗi cikin hadisul qudsi yana ta idza kana al-galibu ala abdi al-ishtigalu bi جعلت همته ولذته في ذكري idan ya zama galibi bisa bawa na shagaltuwa da ni sai in sanya himmarsa da jin daɗinsa jin daɗin da kafofi suke yi jin daɗin gani jin daɗin ji jin daɗin shaƙa jin daɗin shaba jin daɗin saduwa sai in sanya shi a cikin la ilaha illallah in dai bawa ita da su da ni gaba ɗaya jin daɗin sa sai zama la ilaha illallah sau shi in ba la ilaha illallah ba ne jin daɗi zai iya farin abinci akan la ilaha illallah zai iya farin abinci akan la ilaha illallah zai iya farin mace akan la ilaha illallah almajirai su ibrahim ce sarkiyar da ya mutu za su iya farin duk abin da ake gani na burgewa da ido akan la ilaha illallah za su iya farin abin da ake ji mai daɗi za su iya barin abin da ake ɗanɗanawa mai daɗi abin da ake shaba abin da ake shaƙa ballantana kuma sauran abubuwa saboda faɗin la ilaha illallah to Allah ya ce idan shagalin bawa na ya zama haka sai za ka alku himmatan wadda ta tauri shiri in na sanya ainihin himmarsa da jin daɗinsa a cikin la ilaha illallah a shiƙani da in ƙaunace ni wa a shiktuhu ni ma sai in ƙaunace shi in Allah duk ran da al'amarin ba ya zama da'iman la ilaha illallah kamar zakir ibrahim din nan da yake gani eh to shi kenan ashiktuhu ashikani wa ashiktuhu ko ya kaunace ni ni ma sai in kaunace shi wa rafa'atul hijab fi ma bayyana bayna sai in dauke masa hijabi ya daga sai sai ga al'arshi wanda bai sani ba da an faɗi shi kenan waliyai nawa aka shi dan sun ce suna ganin annabi mutum ya kifu akan san duniya da kwaɗayin abin duniya da shagalinsa da wasanni da ‘yan mata da hayaniyar banza da an cewa ne yana ganin annabi sai fara zargi-zargi bayan ɗabi'un ba ɗaya bane shi ɗan duniya ne wancan ko lahiran ma ba a gabansa take ba balle duniya shi Allah kurum to zai baka irin wannan ne aka yi da shi mijin yawa radiyallahu anhu wanda man sai kai wazirin Kano wazir Gidado ya ji labari an ce shehu mijin yau shi ne shehin su shehu a tiku shehu malam tijjani an ce yana ganin annabi sai waziri fara surutu wai ya za su kai zo je kaka ce masa mun ce wai ana ta labari a gari ko ya sani mutane suna cewa wai yana ganin annabi wai yaya abin yake da aka je ga shehu mijin yau sai ce farai da gaske muna ganin shi ma yau zai gani wallahi tallahi dan wai waziri kamar wasa ha waziri ya kwanta bacci ba sai ga annabi ba manzo Allah ya zo aka yi komai aka yi duk abin da za a yi annabi ya ce masa ka ci albarkan malam mijin yawa wallahi a daren ya tashi ya hau doki sai bakin ruwa ya zo ita ci kofa sai mijin yawa ya bude kofa na ga wallahi a karkan na gan shi wallahi na gan shi na gan shi wallahi ya ce ai kaka damu ba za ka ci gaba da gani ba wannan bane kawai za ka yi ta gani sai ya zama muridi kawai sai ga shi ya zo da shi ake tare zikiri ni ba to ka gari ba to haka abun yake ba to warfatul hijab fi ma bayni wa bainahu sai in dauke masa hijabi abin da shi Ibrahim ya fara da shi a duniya ce kamin shi ya fara kiran kowa da la ilaha illallah ya fara an ce idan ya dafa bishiya yana la ilaha illallah kamun asbab kurman ta sai ta fafuta in dai ya rike sai sa hannu dafa yana la ilaha illallah kamun asbahi sai bishiyar nan ta fafuta ta yi wa Allah sujada ita ma. To la yasbudu za su hannasu mutum in ya kai wannan ba zai gafala ba yayin da mutane suke gafala yayin da mutane suke wasanni shi ba zai ba. Ula'ika Allah tabaraka ta'ala ce waɗannan mutane kalamuhum kalamul anbiya maganganun su shine maganganun annabawa. Yanzu da mu ne muka ce magana shi Ibrahim magana annabawa ne ai kaga sai sarki to sai ga Allah ne a hadisul kursi ki bari. ula'ika kalamuhum kalamul anbiya'i waɗannan mutane maganganun su maganganun annabawa ne ula'ika al-abdalu haqqan Allah ya ce waɗannan su ne sadaukai na gaskiya ula'ika allazina idza aradtu bi ahli al-ardi uqubatan aw azaban zakartuhum fiha fasaratuhu fihim anhum waɗannan mutane su ne mutanen da idan ne nufin in saukar da bala'i akan ƙasa idan na tuna su sai in fasa yin bala'i su ne mutanen da in zan saukar da bala'i a kan ƙasa da na tuna su sai in fasu ka gani sai ibrahim kenan da almajiran
hamidtu ilahi maulan mu sai ibrahim ce hamidtu ilahi na gode wa ubangiji na izbulitu da talikai wa niltu bihi sai ya ce waliltu na samu
ma fata haddan ma fata haddan abin da ya tsere wa iyaka duk abin da kake tunani iyakar abin nan kaza ne shi yace na samu abin da ya tsallake iyakar
tafaddulan
minhu daga annabi tafaddulan dan baiwa da falala daga Allah duk abin da ya ƙetar iyaka yanzu menene iyaka ai shehu tijani shine iyakar wilaya duka in an ce shehu tijani to an ce ƙarshen walitta saboda shine khatimul awliya'i in an ce annabi an ce ƙarshen annabta da manzanci annabi shine khatimul anbiya'i to tijan shine khatimul awliya'i to to ne yarbi annabta ta cika wadda ta cika sai ne kuma to sai Allah tabaraka ta'ala sai ya halicci sai Ibrahim sai ya sa shi ya zama barzakhun baina bahrain marjal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan sai zama shine barzayi tsakaninsu duk abin da ya zo daga tekun annabta shi zai fassara ko abin da ya zo daga tekun wilaya shi zai fassara so da duk abin da annabi ya faɗi in ka zo gaban shi Ibrahim za ka samu tafsirin sa cikakke ko abin da ya zo daga shi Tijani in ka haɗa shi Ibrahim za ka samu tafsirin sa cikakke to waye ya iya gane barzafin abin da ya hana tekun ruwan gishiri da ruwan daɗi ya haɗu waye zai iya gane sai dai mahalicin sakko da saboda ka sai ya zama shi ne barzayi tsakaninsu.
hayatiya duba Sai ce rayuwata ta yi daɗi, wa hawa mautiya salihu haka nan ma mutuwata ma ta yi daɗi. Yanda na rayu, dama ya ce alhamdulillah na sha'atu ɗahiran, ma kultu fakhran bal na tsakku shakiran. Na gode wa Allah na rayu cikin tsarki, ban faɗa don alfahari ba na faɗa ne don godiyan Allah. Rayuwa na na ce dai tsarki ne. Saboda haka shi ne yake to wato mutuwata a rayuwata rayuwa ce lafiyayyar rayuwa ba ni da aiki sai karatun qur'ani sai zikiri sai shiryar da halitta zuwa ga addinin musulunci sannan ko mutuwata ba ni da aiki sai munajati da Allah tabaraka taala a cikin kabari na saboda haka babu rayuwar da ta kai wannan dadi to wannan shine abun kwaikwayo sai jalla an rayuwar sa tsad da yin arbuce shi in mutum ya ya karanta zai ga abin da ya kamata ya dauka ya kwaikwayo a ciki alhamdulillah lakal hamdu sai ya ce lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka kullul hamdi wato lakal hamdu yabo ya tabbata gare ka kullul hamdu dukkan yabo shukran godiya wasalliyan godiya ta tabbata gare ka wa salliyan kai salati alaman a bisa wanda almadayu wato dukkan yabo tatibu take yin dadi bi uliyahu saboda ɗaukakarsa wanda in ka yabe shi to kai ma za ka samu ɗaukaka saboda ɗaukakarsa wurin Allah
lakal hamdu sai ya ce lakal hamdu yabo ya tabbata gare ka ya ubangiji ya maulaya ya maula ya majibincin lamari na haqqan da gaske wasalliyan alai wa salliyan kai salati alaihi bisa annabi madal ayyami matakar yau da gobe duniya da lahira mana hana'ihu matakar mai numfashi yayi numfashi a yi salati ga annabi matakar mai kuka yayi kuka a yi wa annabi salati shine ma na hana'ihu a wanda yasa ake ce annabi nuhu nuhu kenan saboda kuka da yake yi masu ika suna cewa wai wata rana ya ga wani abu ko kare ne ko wani abu ne ya gani da ido ɗaya sai ce ikon Allah ka ga wani kare kuma da ido ɗaya sai ce ai ba ni ne kaina ba haka Allah ya ga dama yi ni. tun daga nan annabi Nuhu ke kuka bai daina ba sai za ki ce masa Nuhu asalin sunansa Abdishakur to sauran nan kuka yake ce kiran shi Nuhu shi ne shi ce ma na hana'ihu matukar mai kuka yayi kuka ko kuma mai numfashi yayi numfashi waɗannan godiya guda biyu hamdu da shukuru ana so mutum ya gane bambancin su maulan mu shema umar sanda yana faɗi yana cewa alhamdu huwa sana'u bil jalili ta'ziman lil musamma zul jalal wal ikram wa shukru huwa muqabalatu an ni'mati bi ta'ati dun al ma'siyah wato alhamdu shi yasa idan mutum bai kai martabatin shukr ba ko almajirai za su kashe shi saboda yawa bai isa ya zama shekh ba sai ka samu makamin shukru za ka zama shehi a ɗariƙa sai dai ka dinga ba da karatu malami malami ne sai wannan ba matsala amma ka zama shehi mai jan hannun bayi zuwa ga Allah sai ka samu shukru ba hamdu ba ka samu kuɗi ka zo ka zuba a kwali ka tura ƙarƙashin gado ka hau katiba ka kulle AC kana alhamdulillah alhamdulillah a wannan yabo kake yi ba godiya bane ko ka je ka kai banki ka killace ka dawo gida ka killace ɗakin ka ga AC yana ta bugawa to wannan yabo kake ga Allah ba godiya ba godiya shine kwalin nan da ka tara kuɗin nan a samo envelope a tara a rika tsewowa ana zubawa a ciki ana rubuta wannan na alaramma ne wannan na muƙaddami wane ne wannan na shemalan wane ne wannan na sharu wane ne wannan na baba wane ne wannan na goggo wance ne wannan na inna wance ne wannan na kawu ne wannan na kaka wane wane- wannan na wane ne wannan na makwabci na wane wannan shi ne za ta samu makamin shukuru ko halitta ta so ko bata so ba kai shehi ne a wurin Allah in ka samu wannan shi yasa kalmar shekh arabi uku ne shinun ya'ul kha'ul shinun sai ka samu shukuru ya'un sai ka sami yaqini kha'un sai ka zama kha'ifun min Allah sannan ka zama sheikh in ba haka ba kawai dai mu'allim ne kai ko ustaz eh ustaz amma ba sheikh ba sai Ibrahim radiyallahu anhu sai da cika wannan martabobin baki ɗayan su tun walidinsa bai wafati ba sai sa walidinsa ya kaddamar da shi da dukkan ijazozinsa baki ɗaya kuma ya masa idlaki amma bai bashi ba saboda gudun fitina ta ƴan uwa sai kira wani sharifi babba shehi daga cikin shi wannan ɗariƙa ya bashi yace abin da yasa na baka ina so in bana nan ka ka ba ɗana Ibrahim ya cancanta tun yanzu a bashi amma in an bashi bala'in ƴan uwansa da muƙaddamai ya ishe shi saboda haka shi yasa na baka idan bayan bana nan ka kaddamar da shi da su baki da wannan su ake nema in an samu wannan to kenan za a samu dukkan abubuwan da ake bari kuma ɗariƙar mu ɗariƙa ce dama ta shukuru in babu shukuru to ba a samu abin da ake so
الله لا إله إلا الله محمد عبد الله أحمد عميد تبدل لنا منه المنى والمنايب والله لا إله إلا الله نفى عن جيور كله سر وقوة فدير وشوم قد تري البواري والله لا إله إلا الله وألهمنا ذكر الإله ومناما تقل لدى أن ثناه القرائن والله لا إله إلا الله تبدل غرة المهيمن ساجدا الله لا إله إلا الله ذلك مرمى كلا أنه القوارئ والله لا إله إلا الله وذلك عبد العين سيد نقطة الله لا إله إلا الله يا هذا للعالمين المراجع والله لا إله إلا الله عليه صلاة ربه حق قدره الله لا إله إلا الله وما فاء عند الاقتتال الفوائه والله لا إله إلا الله
Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ake son shehunan ɗariƙa su zama haka in suka zama haka hasada ta ƙare mugunta a cikin zuciya ta ƙare idan ba a samu shukur ba to ba za ka taɓa ganin zaman lafiya ba matuƙar shehunnai ko ba su gyaru ba muridai ba za su gyaru ba shi yasa idan shehu ya samu wannan martabar uku shukuru yaqini khawfu to shikenan zai wa Allah aiki ab yanda aka kaddamar da shi ba zai ci amanar shehu Tijjani ba ko ba zai ci amanar shehu Ibrahim ba saboda dalili dama duniya ita take janyo gaba da rikici duk inda kaga ana rigima to duniya ce ta shigo duniya ta tafi in babu duniya ba faɗa ba rigima ba hasada ba mugunta ba tu ba ba za a cutar da kowa ba amma in kaga ana faɗa to wani abu ne na duniya ya shigo in Allah ya tabbata a zuciyarka ya tabbata a zuciyar dan uwanka san juna za ku dinga yi dan Allah ba za ka taɓa so ko kuda ya sauka a kansa ba amma in kaga kana karikito mugayen makamai kana so ka tafka mai to akwai wani abu ne na duniya a zuciyarka in ba haka ba hanya ce ta soyayya ne ya kawo kuma rigima to duniya ce ke kakatu biyu a cikin zuci yasa shi irai ce tura kihimu ya rabbi bi shukri da'iman Allah in za ka almajirai na taraki yi musu ta hanyar shukuru a koda yaushe saboda shukur din ya tafi uku ne akwai shukurul lisani akwai shukurul arkani akwai shukurul tanani godiyan harshe godiyan gabbai godiyan zuciya shi godiyan harshe shine hatta haddus bi ni'matillah mutum ya zauna ce wallahi ayi na gode Allah na samu kuɗi jiya ai miliyoyi ba na tsara kuɗi na samu kaza ko ko mutum ya dinga faɗin da wasu abubuwa haka na labarai to wannan shukrul lisani shine Allah tabaraka ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith to godiyan harshe ke wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith kaga annabi ce eh to ba da labari eh wallahi ji alhamdulillah na fanta kawai sai ga annabi wallahi je na kwanta miki kawai sai gashi su ya wallahi je na kwanta miki sai gashi ora wannan duk abin da ake nufi godiyan baki ta ka gode wa Allah da zuciya kuma sai kuma aka aike shi su jana a gaban ka to to wannan ya fi wancan ka bada labari da baki tunda haka ganshi to ya aiki irin nashi kuma to wannan shi ake so godiyan har shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tahadduth bi ni'ami shukrun ba da labari da neman Allah godiya ne to sai kuma shukurul arkani wato godiya na gaɓoɓi shine ka ringa aikata da'a ga Allah shine faɗin Allah ikmalu ala dawo da shukura to wannan shi na aiki ne ba ba na zance bane sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zan duka ma ta akhara Rasulullah kana kallafawa kanka irin waɗannan ayyuka bayan halara ta gafarta maka duk abin baka taɓa yin laifi ba amma da kai da an gafarta maka wanda zaka ga ma an gafarta maka sai annabi ce afala aqulu abdan shakura hada shukuru ke to sannan sai godiyar zuciya shine wato kai itirazi da dukkan ni'imar da Allah tabaraka ta'ala ya maka ko kuma ya wani daga bayi cewa daga Allah ne duk abin da ka gani daga wurin wani na ni'ima ko falala to ka kudurce cewa wannan ni'ima daga Allah ne ba dabaran shi ba ko kuma kai Allah baka kar kai alfahari ko girman kai kaga cewa abin daga Allah ne in ya ga dama zai karki ya ba wani shine Allah yake cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah to wannan shine godiyan zuciya sannan godiyan akwai godiyan ammawa akwai godiyan hassawa akwai godiyan khassatul khassa godiyan ammawa akan ni'ima su su zai sun samu kuɗi ko sun samu lafiya ko sun samu daula sannan suke gode wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan akwai godiyan hasawa su kuma suna gode wa Allah cikin ni'ima da bala'i in talauci ya zo su gode in ni'ima ta zo su gode in rashin lafiya ya zo su gode in lafiya ta zo su gode in makiya suka yawa su gode in masoya suka yawa su gode in girma ya zo su gode in kaskanci ya zo su gode wannan hasawa ce to sai almajiran shi Ibrahim su ne hawasul hawas su godiyansu algaibatu an shuhudin ni'ami wa niqami su godiyansu shine yin fana'i daga ganin ni'ima da bala'i ba su ga ni'imar ba su ga bala'in ba ubangijin ni'ima kawai suke gani ubangijin bala'in kawai suke gani in bala'i ya zo ne kawai su ga bala'in sai su ga Allah sai su ga almuntaqimu aljabbaru alqaharu alqadiru almumitu in kuma ni'ima ta zo sai su ga almun'imu almudi albasitu almu'izzu shi kenan an gama da wannan shi yasa kace gani da'iman shi yana wani yana cewa ai zamanin kalkul wali gairu mukaddar ai ni ba na baki aruhu abdu da'iman lan ukammada ni ina yammaci ina wayan gari har abada ba na bakin ciki a kuma almajiransa saboda ya riga ya tarbiyance su ya nuna musu cewa duk abin da ya zo daga Allah yake zo ba yanda za su yi gaba da wani ko su yi fushi da wani ko me za in ka kashe musu iyaye ma gobe in sun lanta sai za su fara gaishewa ba su da damuwa da kai saboda sun san duk al'amarin gaba ɗaya a hannun Allah yake kai baka da wani tasiri to zo da shi ne dalilin da yasa shehu radiyallahu anhu ya ce turaki mu ya rabbi bi shukri kuma duk abin da ka sani Allah ya alƙawari zai ba bayi yayi istisna'i akan abu amma banda banda banda shukru a wurin shukru sai ce la in shakartum la azidannakum wallahi in kuka gode wallahi zan ƙara muku har da rantsuwa ko Allah da ya rantsi ba ai ka yadda akwai abubuwa guda biyar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari zai bayar amma sai da ya istisna'i a kai wurin wadata da ijabar addu'a da arziki da gafara da tuba dukkan sai da Allah ya yi togiya farko Allah ce fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi in sha da fannu Allah da warku ta'ala zai wadatar da ku daga falalarsa in ya so kaga in ya so sai ce zai ba in ya so yace in sha in ya so sannan Allah tabaraka ta'ala yana cewa wurin yayewa kenan kunci Allah yana fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha Allah tabaraka ta'ala zai yaye muku kuncin da kuke ciki da addu'ar da kuke zai yaye muku amma in ya so sannan wurin arziki sai ce wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab man yasha'u Allah yana arzuta wanda ya so babu lissafi sannan wurin gabara ya ce wai gafiru ma duna zalika liman yasha' yana gabarta abin da ba shirka ba ga wanda iso wanda iga dama sannan wurin tuba sai Allah ce wai tuba Allahu ala man yasha Allah yana yin tuba bisa wanda iga dama wanda iso amma aure shukuru Allah tabaraka ta'ala bai faɗi wannan ba sai ce a da in shakartum la azidannakum sannan sai ce kuma wato akan maganar su ƴan aljanna sai ce wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu wa akhiru da'wahu anil hamdulillahi rabbil alamin shi godiya kawai da kai ne da an ƙara ma ba wai insha bane ala in shakartum kawai la azizan lakum kawai amma sauran insha insha insha saboda haka ƴan uwa mai godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala irin wannan godiyar da Maulana shi Ibrahim radiyallahu anhu ta sanar da mu ita kar mu zauna kuma akwai ashakiru akwai ashakuru suna da bambanci su ma wannan ashakiru allazi yashkuru alal mawjudi shine wanda in ya samu kuɗi ko ya samu wata baiwa ke godewa wa shakuru allazi yashkuru alal mafqudi shi dai mata shi godewa Allah sai talauci ya lullube sannan yake gode in ya samu da ta sai shi ma kawai in talauci zo sai fara godiya ashakur kenan wannan a shakiru shi an samu shi ne ai wani abu ya haɗa wani sufi da wani malami sai ka cewa yaya godiya yake a wurinku sai su yaya godiya yake sai sufi ya ce malami a wurinmu ko a wurinku sai ta godiya da bambanci ne a wurin sufai da wurin ulama'u sai ta akwai bambanci sai ce a to kai malam kai godiya a wurinku ya tafi sai ce idza wajadna shakarna wa idza faqadna sabarna mu godiya wurin mu in mun samu mu gode in mun rasa ni hakuri sai ce alkilahu indana kazalik mu karnuka ma wurin mu haka su kare in ne namu ne in kare ya zo ainihin dukkan suhaye to shi ma haka zai zama in kun samu ku gode in kun rasa ku hakuri a to ai mu karnukan mu ma haka sai ta to ku ya godiya take a wurin ku sai ce iza wajadna asarna wa iza faqadna shakarna mu idan mun samu sai mu duba ya ce bukata sai mu ba in mun rasa sai mu ce alhamdulillah ko hakuri kuke yi mu a lokacin ne muke yin godiya to ashakur kenan sannan shi ashakiru shi ne wanda yake yin godiya a bisa abin amfani shi kuma ashakuru shi ne wanda yake yin godiya a bisa abin da zai cutar da shi shi ashakiru shi ne wanda yake yin godiya bisa kyautar Allah in Allah ya bashi abu sai ya gode shi kuma ashakuru shi ne wanda yake yin godiya bisa bala'i kamar yadda muka taba kawai kayar wani kuturu makawo gurgu kuma wani wali ya fito siyaha sai gan shi akan duwatsu yana zaune yana ta godiya ga Allah yana Allah ka ba mutane sauran mutane lafiya kamar yadda ka ba ni lafiya Allah ka ba sauran mutane lafiya kamar yadda ka ba ni lafiya sai wannan zali ya ce da Allah malamin shiru da Allah in za ka yi addu'a ne ma addu'a kawai Allah ya warkar da kai kan wani lafiya ne har gare ka da kake cewa Allah ba mu sai ce Allah sarki yace ai sai kana kallon idanuwa ne ne a makance ka ga hannaye na a dunkule da alfaras tana zuba ko da kafafuwa na a dunkule yace wallahi zuciya ta lafiyar da take da shi ko mala'ika sai haka ba kowa a zuciya ta sai Allah kawai yace da mutane za su samu irin wannan lafiya ba za a kashe kowa ba ba za a yi kowa kazafi ba ba za a zagi kowa ba haka za a zauna lafiya yace amma kana ganin mutane a la- ga ido ga kunne ga ƙafafuwa ga lafiya amma ga mugun sharri a zuciyarsu da shi yasa nake Allah ya ba sauran mutane lafiya yin ma sai wannan wani ya fage da kuka sai da ya ba shi a nan yawan su ya gane Allah to saboda haka shine ma'anan shehu turqimu ya rabbi bi shukri
Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce abin yabo sama da kasa Abdullahi shine hamilul ism al azim al azam al kabir al akbar al makzul al maslum Ahmadu shine mafi godiyar halitta Hamidu mai yawan godiya ga Allah منه المنى abin buri والمنايب da dukkan baiwa ta Allah تبدت لنا منه ta bayyana ne gare mu mino daga annabi Muhammad muna da mana'i wato abin da ake guri a zahiri da abin da ake nema a baɗini tabajjad lana ta bayyana ne gare mu mino daga hadratul Muhammadiyya baki da نفى
annabi ya kawar ya kore كل بوس dukkan tsanani وقمة da bakin ciki وطير da tsuntsun tsari وشوم da shumanci kulumboto قد تبيها البواري wadda halitta ke ganin ta tamfatamfe albawarihu tsuntsun tanti a turo ma kurci a sa mai laya yau ya ce wane shi haba malam mu ka mana wannan ka zo ka wani samun kurciya ko wani tsuntsu ko wani abu ka daura mai laya ka ce za ka turo shi gidan ba koya mai zikiri da ya zai gaura la ilaha illallah ai dan duniya ake wa irin wannan dan duniya ake wa wannan a mu sai dai idan mun kular da kai ka tare mu anya ta dige kawai amma wani kazafi wani kaji wani sirri wani duk za ka yi ta bari za ka gan mu garau kawai a to mene ne da mu to haka yake shi ne shi ne ce wai albawarihu katri halbawarihu ka sa akwai canji za a zo a- a- a- a samo irin koko din nan a huda shi a tura laya a ciki a nan na ɗin shi da abu ko kuma a samo zuciya ko a samo wani abu ko a samo wani part na jikin mutum duk dai irin wannan kulumboto da wani tsuntsu da wani menene da ake yi sai ce na fa'an diyoni annabi ya kore a gidan da jina wato da nawa gidan da na almajirai na da na ƴaƴana da na duk wanda ya rabu da ni shi yasa ake so in za a bishe wa a bi shi baki ɗaya kar ka miƙa shi wa hannunka in ka miƙa mai hannun hagu to hannun dama makiyar ka sa inda ta ka taurin hannun dama in ka miƙa wa shehu daga kanka zuwa cibiya to a illa ta ka daga cibiya zuwa ƙasa amma in ka ba shehu duka to za ka ga abin mamaki ko da ka ba wa shehu kulliyar ka duka shi kuma ya ba wa annabi Muhammad kai saboda ka shi sa ba a so a rage kar mutum ya zo ya zama rabi shehu rabi kuma duniya sai kaga ana ta wahala kullum sauki da shehu ya kawo da al'amura da shehu ya kawo na saduwa da Allah duk mutum bai san su an sauƙaƙe maka rayuwarka baki da kana bauta Allah cikin nishaɗi ba nauyi ba wahala sai ga mutum kullum shi cikin wahala shi bai san an kwance shi ba shehu ya zo duniya ya tadda mutane a ɗaɗɗaure shekan da duniya da hawa da nafsu ta ɗaure kowa sai Ibrahim ya zo ya sa almakashin la ilaha illallah ya kwakwanta kowa to akwai waɗanda har yanzu ba su an kwanta su ba suna tafiya da ƙar da ƙar sun ɗauka akwai igiyoyi a ƙasan saboda ka gane sai ya kwance ka tafi sak
وألهمنا
bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fa an dini kullu busun wa gummatin annabi ya kore tsanani da bakin ciki a gidan dajina da gidan dajin ƴaƴana da na almajiraina sannan wa ɗayin wa shu'ni ya kore mana tsuntsun ƙari da kulumboto da asiri shine wa shu'ni shi ban shi ya farka da daddare ga wata fatalwa ko ya ga wani wane ne ko ya ga wani wane ne da ya ce la ilaha illallah za ta wace ba wani abu kuma to sannan wa alhamana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana ilhama ya sanar da mu ذكرا لله zikirin ubangiji shine la ilaha illallah ومدى من sannan kuma Allah ya mana ilhama ya sanar da mu yaban wanda القرائه kaifin basira تكله yake takushewa لدعت ناسناه yayin da ake kankanin yabo gare shi duk basirar bawa in aka ce za a yi ba annabi Muhammadu basirar su sai ta dakushe sai da zaka rasa ma me zaka ce in kai gabas kana yabo kuma yana yamma in kai yamma yana kudu in kai kudu yana arewa kai kuma mutum ne to dole basirar ka za ta dakushe wa wurin yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai yasa sai yana ta kharajna min al-ajyari bi zikri da'iman in kana so bakin cikin ka ya ya- ya yanke to kai ta zikiri daima yawan zikiri shi ke janyo karancin bakin ciki in ba haka mutane ma sun sama hawan jini Eh, amma in kai zikiri kai zikiri kai zikiri kai zikiri to shi kenan sai bakin ciki sai kama gaban su. saboda dama ai bakin ciki sai ɗan ke kawo shi to shi ko la ilaha illallah farin ciki ke kawo abin da yasa ne la ilaha illallah bai bakin ciki saboda ana jalisu man zakarani ni abokin zaman mai ambatona ne to ne faɗin Allah Allah da yana tare da shi to ya wanda yake tare da Allah zai bakin ciki wanda yake tare da Allah yau zai bakin ciki to da ka rashin faɗin la ilaha illallah shi ke janyo damu to yana faɗi na cewa hatta itaciya to in ka ga mai adda ya sa adda ya dace ta ranar ba ta ce la ilaha illallah idan ka ga an saki kare a daji ya kamo zomo zomon nan bai la ilaha illallah ba ranar haka barewa haka gada duk wata dabba da kaga an kawo ta a daji ranar ba ta yi zikiri ba haka ɗan adam in kaga shi ɗan yari ba ta shi ranar bai zikiri ba in dai mutum ya zama abu ta zikiri to shi kenan shekan da sauran karnukan farautarsa ba za su iya kama ka to da ka ake so da'iman mu zama masu yawan faɗin la ilaha illallah a kashi da albashi sai ibrahim yana wani ya cewa aqrabu turk ila dukuli hadratillahi tabaraka wa ta'ala zikrullahi mafi kusancin hanyar da ke sadar da bawa zuwa ga halar Allah shine la ilaha illallah da annal ismu la yufariqu musammahu domin suna baya rabuwa da mai suna suna ba duk inda kaji an kira suna to mai sunan yana wuri sai ka duk inda kaji an ce Allahu to an ce la ilaha illallah to Allahu yana nan sai ya ce fala ya zalu zaki ya zkur wal hujubu ta tamazzaku shay'an ka shay'an me zikiri zakin kenan ba zai fice ba yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wal hujubu ta tamazzaku shay'an ka shay'an hijabai suna cecewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai an waye gari ba komai a gaban su sai Allahu kurus hatta ya kawo shuhudul qalbi lillahi har sai ganin zatin Allah da idan zuciya ya tabbata ga zakin wani ne ihu daga wannan lokaci ya sa gani an zukur bi isharatul mazkur daga nan kuma zai daina fasa shi ya samu gani saboda idan kana kiran mutai ne kamar kana kana sunuzi sunuzi ko abdullahi abdullahi sai ga abdullahi ya zo gaban ka ya tsaya ce gani in ka ci gaba da kira dan Allah ne zai faru za su ya tafi to akwai halin da in an kai ba a faɗi kuma sai a yi shiru in an ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah kuma ce labbaika to sai a yi shiru kuma a wuce a lokacin zikirin sako ne shi ne bi zikirin la ta zadu zunubu wa tantani su sara'ir wal qulubu in mutum ya kai nan in yi zikiri sai zunubi ya karu sai irin zuciya sai ya dode a lokacin zikirin zikirin zai zama al'ibratu akwai zikirin lisani akwai zikirin kalbi akwai zikirin ruwa wannan kana kiran Allah kana so a shigo da kai halara to an shigo da kai halara ga halarar kana ganin ta ga ubangijin halarar me ya kamata sai ka ta kallon shi wannan kallon shi ne zikiri a lokacin to amma akwai wuya sai an yi zikirin sosai an yi zikirin sosai ya kamata ma zakir ibrahim ya wada zikiri ba
Allah Allah Allah Muhammad تطوف لونه في القران مستهزئ رسول من القلب القديم ونظره تعيرت خاطر المتردد يا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تدريه مع الوال ولا تالف لكل أحمد
saboda sai ya ce wa alhamana zikrar hidayah ya sa maka zikiri yadda dama tarki ya fito yi mana ke sai yana so daiman almajiransa in sun zauna to su ta faɗin la ilaha illallah saboda sifar su kenan ko ranar alkiyama sifar su la ilaha illallah sai yana cewa wadda mu dawo mata ya zuru alhammu wal gammu fi dunya da lazumta zikiri la ilaha illallah ne bakin cikin dare da bakin cikin rana ke gushewa a zuciyar bawa a duniya fa innahuma domin hammu da gammu bi qadri al-ghaflati anillahi yana zuwa zuciya ne gwargwadon yadda ka gafala ga barin Allah sai ce fala iluman nan abdu illa nafsahu idza tara da fat alayhi humum wal gumum kar bawa izargi kowa sai kansa idan bakin ciki na dare da na rana ijiyaran a zuciyarsa kar izargi kowa sai kansa fa inna zalika domin wannan inna ma huwa jazaohu shine sakamakon sa bi kadar iradi an rabbi gwargwadon yadda ya rabu da ubangiji gwargwadon yadda bakin ciki zai zo masa faman arada dawamu sururi duk wanda yake neman dawamar farin ciki fal yudawim ala zikri ya dawama abu la ilaha illallah saboda ka daiman yan uwa mu rike la ilaha illallah zama shine aikin kuma sai yana ta azzikru aqrabu turuq ila Allah ta'ala wa huwa alamun ala wujudi wilayatihi yace zikiri shine mafi saurin kusancin hanya zuwa ga Allah kuma zikiri shine alamar samuwar walittaka gabawa in kana so ka gane wali ko ka ga zakir saboda an uwa mu riƙe zikirin mu sai yawan yin ka daima zatul mu'minin ko ce zatin ubangiji mai sai da aikin bayi sabijan mai wuyar fahimta tabaddat lahu ta bayyana ga annabi wadda ba a iya ganinta ba a iya jin labarinta ba ta iya misaltuwa da komai saboda ba ta da kaifiya amma ta baddalahu annabi ya ganta wa zalika marman sai yace wa zalika kaga wannan marman abun nema ne alqawarihu wato dokin da tikar ta ta fito shine tsawari dokin da ya kasai ta ya balaga har tikar ta ta fito kalla an kofatar sa yana takutuwa da garsar zuwa ga zatin sazikiya kuɗi ake nufi a nan ba dokin ba kuɗi duk kafin ta kuɗi a kujerar wilaya sai isa yarsi azzatu sajid ba shi ne shi yake to ta bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan azzatu sajid shehu radiyallahu anhu yayi maganganu a kanta wanda yake shi yana faɗi na cewa Allah tabaraka ta'ala yana da halarori guda biyar akwai halararsa ta farko a akwai hahutu akwai lahutu akwai malakutu akwai jabarutu akwai akwai nasutu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da halarori guda biyar akwai a akwai arruhu akwai asirru akwai arruhu akwai alqalbu akwai annafsu sannan akwai al'aqlu to baki daya wannan tajalli da ainihin wato halar Allah tabaraka ta'ala halarorin nan guda biyar suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine bayyanar ainihin halarar sabiya ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma bayan Allah tabaraka ta'ala ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa shi tijani tajalli da asirinsa da ruhinsa da hankalinsa da zuciyarsa da nafsinsa a cikin zuciyar shi tijani da nafsinsa da hankalinsa da ruhinsa da asirinsa sai da a makaran hahutu da sirrin annabi fa huwa hiya wa hiya huwa a makamin lahutu da ruhin annabi fa hiya huwa wa huwa hiya a makamin jabarutu cikin hankalin annabi fa hiya huwa wa huwa hiya a cikin makamin malakutu cikin zuciyar annabi fa hiya huwa wa huwa hiya a cikin martaban nasutu cikin nafsin annabi fa hiya huwa wa huwa hiya to wannan shine ma'anar salatin Allah gabawa in ka zance Allahumma salli wannan ake cewa a yi to baki daya haqa'iqu na shugaban samuwa sallallahu alaihi wasallama yayi tajalli da su baki daya cikin haƙiƙocin halar shehu tijari asirin sa baki daya ya zuba cikin asirinsa ruhinsa ruhinsa hankalinsa hankalinsa zuciyarsa zuciyarsa nafsinsa shi ma nafsinsa hawa'an bi sawa'in harfan bi harfin wannan shine shi tijani yewa shi ibrahim asirinsa da asirinsa ruhinsa da ruhinsa hankalinsa da hankalin kalbinsa da kalbinsa nafsinsa da nafsinsa harfan bi harfin sawa'an bi sawa'in babu bambanci shi yasa in ka kare salati zaka ce wa ala alihi wa sahbihi to wannan kuma akwai wani magana na ko mai yawa wa
fadalika sai ce fazalika kaga wannan bawa abdul ayn shine bawan ambaki sayyidu nukatin shugaban nu'ara shugaban dugo annabi muhammadu shine bawan ambaki kuma shugaban nukda sallallahu alaihi wasallam
biha
biha da wannan ɗigo ne daga jimin tun sayidin lufkate almaradiu wato almaradu dukkan abun nema na riba hasalat lil alamin wato isamu da talibai baki da saboda asali ai ba komai abinda zaki ya fara rubuta a cikin littafin zatinsa shine nuqtatul ilmi nuqtatul irada nuqtatul qudra wannan ɗigo uku yasa sai na rufe al'ilmu naqatun kasarahu jahilu ilimin duniya da lahira baki ɗaya ɗigo ne jahilai ne suka faffasa shi yawa ilimin ma duka ɗigo ne kawai jahilai ne suka faffasa suka faffasa yawa ko yau suka ga su ne malamai al'ilmu naqatun kasarahu jahilu in ji sayyidina ali sai daga ilimin baki ɗaya ɗigo ne sai sai annabi ya ce التوراة إنجيلا زبورة في إبراهيم في إدريس تتكلم تتبع أنها أنزبا شباكي دي أتكلم القرآن القرآن باكي دي أنزبا شأتكلم فاتحة فاتحة باكي دي أنزبا شأتكلم بسملة بسملة باكي دي أنزبا شأتكلم با با باكي دي أنزبا شأتكلم أبن دي أسم با شكرا شكرا شكرا اللهم يا ألف صلي وسلم على البائي ولفتحه wata kalatihi kuka gano wane ne ba wane ne digon ba wane ne wasalin ba wane ne baɗi kuma wane ne digon ba kaga dai in aka rubuta ba ba digo wani zai ce ta wani ya ce sa wani ya ce na kowa ya ta kwama ta wani ma ya ce ya to annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba shi ku jalibe karantuwa shi ne tsugon ba shi yasa zama jikan annabi alwaladu sirru addini saboda shi ne tsugon ba to kuma ga tsugon amma wani an ce yace yace zai ce bu wani ce bi wani ma ta hauka sai shi urani ya zo shi ne shakalatul bayi to sai ka gaba ta fito sarai sai annabi Muhammad ya fito a fili sak in ba zai ga cewa lau tsawar wani shida ce ita lam ya rawsuwa ya shakki mahbubi saboda shi ne wasalin ba in ya zo ba rikici duk wanda kaga rikici ya zama shi ya janyo kansa rikici amma duk wanda ya haɗe shi Ibrahim rikici ya ƙare sai dai in shi ya kawo kansa rikici sai da shi Ibrahim yana yin abu ne daki daki dalla dalla ba matsala
عليه صلاة ربه salatin ubangijinsa ya tabbata gare shi حق قدره gwargwadon ƙadarin saurin Allah وما فعل الفوائد matuƙar alfawa'in wato ƙamshi faha ya buki hanci عند الاكتساب yayin da ake tsalle murfin turare ikhtitami tsalle murfin turare kamar yadda tura suke yi din nan misali idan ana fati ko ana abu za ga wata kalba katuwa da suke in za a balle ta sai an shirya da an balle wani kumfa zai ta zo biya abin nan to ikhtitami to idan aka yi turare wannan har ya tashi kamshi sai ya ce Allah ka yi wa annabi salati a lokacin to wannan shi ne haka kadrihi yau gari lazi alhamdulillah Allah ya kara so lafiya kamar nan gari so alhamdulillah
kamun mu ba ce ya addu'a akwai tambaya wanda ake so a sa- malam Yusuf ya yi mana bayani a kan ta. Mai tambayan yake cewa game da masu cewa Imamu Mahadi ya bayyana ya abin yake a karamar
in ka bi ta wannan ba za ka ci komai ba Eh, wata rana ma za ka ji an ce a yi sai a nuna ma annabi su zama a kofar gidanku in dai wannan zamanin ne kace za ka yi irin wannan hayaniyan ba za ka ci komai ba shi yasa almajiran shi Ibrahim abun mamaki ne wallahi yanda suke shigaltuwa da irin waɗannan abubuwa da aibin mutane da kage-kage da hayaniya abun mamaki ne wanda ya san shi Ibrahim da tarbiyyar da ya zo da ita a samu almajiran sa haka wani wane ne mahdi sai abakar sai tarbiyar la'anu an taɓa zuwa aka ce wai wani ne ya zo wai shi gausi ne da ya zo dai zuwa abakar sai ta- ya zo kai shi ma ya zo a sallama mai da ya zo ya bayani sai abakar sai ta ce wallahi na gode Allah da ya nuna min gausin zamani gashi ban mutu ba ya ƙara nuna min wani shi kenan to haka abu yake in kaga ana jayayya ko ana buwa ka dan fara yadda ne ko kuma wata kila wani abu ne ba shi imam mahadi an tabbatar zai bayyana to kai da ka kudurci a zuciyarka duk inda ya bayyana ka sallama musu amma maganin jayayya a zauna a yi ta zage zage har wata kila zai iya bayyana ma ka zage shi. saboda wani lokaci Maulam Shi Ibrahim yana faɗi yana cewa idan ma zaharat haqiqatun qattu illa qudirat bid'a mithluha duk abin da Allah zai in dai na gaske ne sai Allah ya kawo su shi alu su zo da sifan wannan na gaskiyar in ta hayaniya saboda in na gaskiyar ya zo ya sha wahala haka so yake in dai Allah zai wani bawa daga cikin bayan Allah na gaske to sai Allah ya jarrabu kuma tsan su ke alu su rika zuwa da rigar shi sai su ne sai an gama duniya ta ɗauki hayaniya sai na gaskiyar sai ya zo sai a ce ai irin waɗancan ne ai ai irin waɗancan ne sai ya sha wahala saboda waɗancan na farko sai da shi yasa ake so mutum ya zauna ya yi na da zuciyar shi yawan inkari ba zai haifar da komai in ka saba inkari mutanen Allah za su bayyana kai inkarin sai da kaji a cikin zagin mutane to sai ka yi hamma sai su zo sai ka fada cikin martabar su kai kasa kasa da su shikenan sai kuma ka ga abin da zai biyo baya saboda ka ba ruwan mu da wani ko ma waye zo mun yadda kai mun mun sallama eh in dai da wani eh, wali wani sharifi na murtaniya yana cewa wallahi kowane irin makami za ka faɗa in dai a ƙarƙashin sai Ibrahim ya kake to na sallama ma in dai ba karka ba to na sallama ma to da ka yan uwa kar a yi ta hayaniya mahadi dai an tabbata zai bayyana ko ma ya bayyana wata kila ba mu sani ba annabi Isa zai bayyana ko ma ya bayyana wata kila ba mu sani ba to da ka mu dai abin da muka sani annabi ya ce ya su bayyana mun yadda mun sallama kawai in mutum ya zo gidanka ya ce to ni na zo ne ka sallama min ni ne mahadi ka ce to na sallama ba shi kenan ba daga nan ma yana da wani bayani ka shi kenan an gama ku shehu ne ko mutum ya bayyana a murtaniya ya ce shine gausi har munkirai suka ji daɗi ka san munkiri yana da wani al'ada duk abin da za ka zo ya shi na gaskiya idan ya samu sheƙanin da bai kai ka ba sai ya sai ya riƙe shi. saboda ya yaƙe ka saboda su yaƙe ka tare to sai gashi shehu ibrahim yana da abubuwa wanda kowa ya gani ya san daga Allah ne wancan kuma ya zo da hayaniya amma nan da nan aka yi ta aka je aka goya mai baya sai ibrahim wata rana ya shirya ya rawani ya tsaf. sai na yace zan je murtaniya ne aka ce yace zan je in sallama wa ba- waliyin nan da ya bayyana ran mutane ya ɓaci yau kuma a fuskar ba wasa sai ya fito aka shigo murtani ana shigowa farfajiyar wannan halara ta wannan mutum mai da'awa ai sai almajirin ya zo ya sallama ya zo ya sallama ba sai sai yanzu ne zai sha kashi ba